الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاديا قوتا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 17 ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al'imam barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 121 a darasin da ya gabata darasi na 120 mun tattauna maganar imam al-barbahari da yake cewa wato ga wata alama da za a gane cewa mutum dan bid'a ne daga cikin alamomi sai ce idan ka ga mutum yana yaban ibn abi adi ko yana yaban bishir al-marisi ko yana yaban sumama ko aba huzayl ko hisham al-fudi ko wani daga cikin mabiyansu da kuma ire-irensu na da da na zamaninsa kaji yana yaban wasu mutane jigajigai a bid'a wanda suke yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to kai hattara da shi ka kuma kiyaye shi domin shi ma ma'abocin bid'a ne wannan yana daga cikin abin da ake gane wato ahlus sunna da kuma wato dan bid'a ahli sunna ana gane shi da sanin da sanin manyan malaman musulunci kamar yadda muka karanta a can baya tun da kan tabi'ai atba'u tabi'in irin su imam abu hanifa imam malik imam shafi imam ahmad bin imam ahmad bin hanbal irin su imam bukhari imam muslim imam nasa'i da ire-iren su in ka ga mutum yana kaunar su yana yabar su to wannan yana nuna ma yana kan koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma kaga yana ainihin wato kushe su yana kuma yaban waɗanda sun yi fice wajen tallata bid'a da yakar sunna to wannan mala ya ce kai hattara da shi ba mutumin kirki bane kuma shi ma dan bid'a ne wannan magana a Sheikh Al-Fawzan Al-Fawzan yayi mana dan sharhi bata bid'a su ta kai ga yin ridda domin wasu suna kokarin wato yau abinda ridda ne a musulunci a wannan bid'a ta su kamar yadda in ba za ku iya mantawa ba mun yi magana akan wata daga cikin wato bangare na rafida shi'a wanda suka ce shi kansa sayyidina ali Allah ne bayan sun fara cewa sayyidina ali shi aka aiko wa manzanci mala'ika jibril ya haƙinci sayyidina ali ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabta ko manzanci wannan mun karanta a nan to kaga wannan aƙidar munin ta ai ba ƙaramin muni ba ne daga baya ma suka sake ganin iya wannan bai wadatar ba suka ce sayyidina ali nan allah ne shi yasa ga suna kiransa in sun shiga cikin mawuyacin hali da shi da jikokinsa ko 'ya'yansa to wannan kaga duk alama ce da take nuna ma wannan mutum dan bid'a to wannan ne yana daga cikin abin da muka tattauna yake cewa ka kuma bar wannan mutum wanda yake ambatan irin waɗannan mutane ko da a zamanin ka kan ji wasu fitattun mutane wanda sun yi shuhura a bid'a da kuma faɗa da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji wani kuɗa magana yana yaman su ko yana ambaton su da alkhairi to kai hattara da shi aqidarsa irin tasu ce domin babu wani alkhairi da za a gani da mutum yake da shi bayan ya bar alkur'ani bayan ya bar korowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma yana faɗa da su to babu wani kirkin sabo da zamu gani kirkin mutum ya zama to ya biyo bayan ainihin wato kirkin sa ya zama to ya biyo bayan wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya biyo bayan riko da ainihin wato alkur'ani to wannan shine sauran kirkin sa sai a gan shi amma mutumin da yana yin ridda ko yana yin wata wato ya kudurta wata aqida wadda take ta yi muni kwarai da gaske to wannan ba za a kalli kirkinsa ba domin yanzu kamar ka ce kirista yana da wani alheri to wani alheri yake da shi bayan ya ce Allah uku ne ai alkhairin ya biyo ɗayan ta Allah da bauta babu mai kirki saboda mai tauhidi babu mai kirkin da ya kai wanda ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka aiko shi ya waje ba a yi biyayya to wannan duk mun tattauna a darasin da ya gabata sannan mun karanta gabar da malam yake cewa wato jaraba mutum da gwada shi a gane a musulunci wannan bid'a ne duk da wannan magana Sheikh Fawzan al-Fawzan ya yi sharhi akan ta yake cewa wannan a zamanin a ainihin wato a baya ne amma zamanin shi ibn ne a wannan wato zamanin al-imam al-barbahari to hakan ana yin sa dan a gane dan kada a yi kitso da kwarkwata idan mutum ya zo za a yi mu'amala da shi ko idan za ka yi karatu a wajen malami to sai ka bincika ka fahimci cewa shi ahlus sunna ne ko kuma ɗan bid'a ne to wannan saboda faɗin Muhammad ibn Sirin da yake cewa wannan ilimi da kuke kallon sa addini ne da haka ku yi tsayi ku ga daga wa za ku riƙe addinin ku da kuma maganar da yake ta la taqbalul haditha kada ku karɓi hadisi illa min man taqabalu da shahadatahu sai ga wanda kuna iya karɓar shaidarsa sai ku duba idan ya kasance ahlus sunna ne in aka ce ahlus sunna ba lalle ba sai ka gida da wata ƙungiya ba ma damar kana koyi da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata ko da baka nasabta kanka ko ka jingina kanka da wata ƙungiya ko wata jama'a ba kai ahlus sunna ne dan karka ɗauka ahlus sunna ahlus sunna wata ƙungiya ce da take da ainihin ƙa'idojin shiga da fita a'a kawai abin da ake nufi da ahlus sunna wanda kuma na san duk wanda kai mai wannan bayanin matukar musulmi ne na ƙwarai ba zai kyamaci ahlus sunna ba ahlus sunna shine mutumin da yake riko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda magabata suka fahimta wannan shine ahlus sunna an bayyana ko ko ya yarda da ya shiga cikin wata kungiya ko bai shiga wata kungiya ba ma damar ya yarda alkur'ani ya jagorance shi a rayuwarsa ta duniya da lahira ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine abin koyarsa ya yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya iya da ba sai ya jingina ko ya rada wa kansa wani suna ba shi ake nufi da ahlus sunna an gane ko to duk wanda zaka yi karatu a wajensa to ya zamto yana da irin wannan fahimtar kar ka yi karatu kenan a wajen wanda bai yarda da alkur'ani ba ko bai yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko bai yarda da dukan ba ko kuma wato mutumin da baya ganin dacewa da wajabcin yau aiki da alkur'ani da sunna yana ganin ana iya jingine su a yi amfani da ra'ayin wani mutum ko a yi amfani da fahimtar wani mutum ba sai yi amfani da alkur'ani da sunna ba to wannan duk suna daga cikin mutanen da aka ce kai hattara wajen sauraron karatunsu kai hattara wajen koyon ilimi a wajensu wannan domin tattaunan shi ma darasin da ya gabata mun shiga gaba ta gaba da malam yake cewa idza aratta listiqamata ala alhaq in har kana son ka tsaya akan gaskiya ba tare da kayi rawa ba sannan ka tsaye akan tafarkin ahlus sunna waɗanda suka gabace ka ba ka ce ahlus sunna da suka gabace ka su ne annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da tabi'ai da ajma'u tabi'in waɗanda dukkanin su ahlus sunna duk waɗannan za ka gansu ana kiran su ahlus sunna shugaban ahlus sunna ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa in kana so ka tsaye akan tafarkin ahlus sunna to fa sai kayi hattara da takatsantsan da falsafa kawai in mutum ya yi mako magana ya kawo hujja da alkur'ani ko hadisi kada mutum ya dinga wani shaci faɗi kar mutum ya kawo molanka kar mutum ya kawo wani azanci kar mutum ya kawo wata fasaha da wani kullu kurciya da ake kawowa don ainihin wato a gamsar da kai da wani abu saɓanin alkur'ani da sunna Allah fata gane to sai ya ce kai hattara da alkalam wato kai hattara da ma'abuta ilmul kalam da kuma su kansu ma'abota ilmin kalam ɗin da kuma jayayya da musu da kuma ƙiyasi wanda yake fasidi da tattaunawa ta addini wanda ba wata mai fa'ida ba ka san wanda za ku tattauna ɗin nan ba zai taɓa yadda da kai ba ba zai sauka daga kan ƙadaminsa ko kan ra'ayinsa ba tunda son zuciya ne kai ma ba za ka sauka daga kan naka ba domin kana ganin kana kan gaskiya to me amfani tattaunawa da shi ana tattaunawa da mutum a addini ga wanda ya yarda in akwai kuskure zai karba kamar yadda kai ma kai da in kai ne da kuskure za ka karba ina fata an gane to sai malam ke cewa idan fa in nastima aka minhum wa in lam taqbal minhum yaqadahu shakka fil qalb domin in har zaka dinga sauraron malaman falsafa malaman sociology irin waɗannan mutane waɗanda suka tasa tunani da ƙwaƙwalwa da reasoning da logic abubuwa irin waɗannan su ne a matsayin hujja ba alkur'ani ba ba sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a'a tiyoni na wani masani ko wata fahimta ta wani masani saboda ya yi amfani da tunani ko ya yi amfani da kwakwalwa da haka ana gabatar da shi wanda mun sha tattaunawa nihayatu iqdamil uqulu iqalu وسعي العالمين وفي العالم وسعي في العالمين ضلال كما يدعى ابو هاني الغزالي من karanta a can wato yake cewa ya yi wannan zurfi a cikin wannan ilmin kalam din daga baya ya fahimci cewa ya ɓaci lokaci kuma ƙarshe bai tattara komai na ilimi ba sai kila wa ƙalu da sauransu wanda mun taɓa hakaito wannan magana a can baya da haka duk mutumin da yake so ya kubuta ya kuma tsayu akan tafarki na gaskiya da tafarkin ahlus sunna to ya zamanto madogararsa alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai domin zama da waɗanda suke ba alqur'ani za su jawo ma ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za su kawo baka ba to za su jefa baka kokonto ko da baka karbi tunani irin nasu ba to zaka zamanto kuma a abin da kai da shi din an jefa maka shakka kuma daga karba daga wannan shakkar akwai yiwuwar wata rana ka karbi wannan tunanin ka kuma zo ka halaka har ma malin ki cewa ma kanan zandaqatun faqtu wala bid'atun wala hawan wala dalalatun illa min al-kalam asalin zindikanci da bid'a da san zuciya da bata asalinsa daga ilmul kalam daga kin gabatar da alqur'ani zancen Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabatar da wato wani tunani da wani tiyori to wannan da musu da jayayya da kiyasi fasili wannan shine asalin zindikanci da bid'a shi ya kawo son zuciya da bata wa hiya abwabul bid'a bid'a wa shukuki wa zandaqa wannan da mun tattauna akai zamu tashi gabar da Sheikh Fawzan Fawzan yake wannan magana ta Imam Al-Barbahari sharhi qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal jidal wal mira wal jidali والمراء والقياس والمناظرة في الدين إمام البربهاري يقول كرك زمانتو مجايا دمسو da kiyasi gurɓatacce da kuma tattaunawa a addini mai imamul barbahari yake nufi a nan sai ce umuruddin la yajuzu an tuj'ala mahallan lil akhz wal radd wal jidal wai al'amuran da suka shafi addini bai halatta a mayar da su su zamanto nan ne muhallin karɓa ko ƙin karɓa ko musu wa hurriyatin ra'ayi ko kuma wato ƴancin ra'ayi kama ya kunna kamar yadda suke faɗa al'amuran addini ba zai zamanto a kawo ilmin kalama ce a cikin al'amuran addini ba al'amuran addini ba za su karɓi jayayya da musu ba al'amuran addini ba za su karɓi hurriyatin ra'ayi ka ce ai akwai ƴancin ra'ayi da kana da yancin ka fahimci kaza kana da yancin a sai dai ka fahimci alkur'ani ka fahimci sunna bisa fahimtar magabata wa an tab wa an takhba'a lis-suhufi jara'id ya zanto kai ba abin da ka tasa a gaba ka risalawa lissofi sai takaddu wal jara'id da mujallu newspapers da articles a nan za ku yi addininka ga littattafai nan ga tafsirai nan ga littattafan hadithi ga na fiƙiro ga littattafan sira ga littattafan koyon addini amma a mutum ya dukufa akan jarida ta wannan satin ta fito yana jiran ta satin gaba ta fito ya ji mai malamin sa yace mai aka ce mai aka ce da haka ne yake koyon addini wal jara'id da kuma jaridu da mujallu wa tulaka bihal alsinatu kuma ya zamto harasa akan wannan jaridun akan wannan mujallun suke tattaunawa suke jujjuyawa suke yawaita tattaunawa da kai kawo shine tulaku bihal alsina li'anna umura ad-din tuhtaram domin al'amuran da suka shafi addini ana girmama su wa yuqtasaru fiha kuma ana takaitawa a iya cikin su alama dallal kitabu alama dalla alaihi kitabu wa sunna bisa ga abin da alqur'ani ya yi nuni akai da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine an dai an ce al'amari ya danganci addini to kawai ana so a takaitu akan alqur'ani da sunna game da wannan al'amari in abin ya shafi duniya to ku kuka fi sannan an tuba wa lahu bi dunyakum wa zana sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan duniya ku kuka fi da sanin sha'aninta da haka wani wata fasaha ce ta yadda za a kinkiro jirgi ko a kinkiro salula ko a kinkiro wani abun hawa ko wani abun amfani wannan ana da damar a kinkiro daga nan har zuwa tashin alkiyama amma addini ba wanda ya isa ya ƙara ko ya rage ba wanda ya isa ya kirkiro wata fasaha ya ce zai shigo da ita cikin addini da haka alkur'ani a addini ana takaitawa ne akan alkur'ani da sunna wala yasiru fiha jidalun abadan da haka ja'in ja da jayayya ba zai taba tafiya a cikin a cikin alkur'ani da sunna ba ko cikin addini ba abadan hadi hiya alqaida wannan ƙa'ida ce wal manhaju salim kuma wannan ita ce hanya lafiyayya wa hada muqtadal imani billah kuma wannan shine abinda imani da Allah yake hukuntawa wa rasulihi da manzansa ولهذا قال جل وعلا dan haka ne ma Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ma yi jadilu fi ayatin lahi illa alladhina kafaru fala yadhurruka taqallubuhum fil bilad Allah madaukakin sarki ke cewa ma yi jadilu fi ayatin la babu mai jabin ja da jayayya da musu a cikin ayoyin Allah illa alladhina kafaru sai kafirai waɗanda suka kafirta Allah ya ce fala yadhurruka taqallubuhum fil bilad kai kawansu a cikin garuruwa kada ya ruɗe ka don kaga suna ta kai kawo sun mallaki gidajen talabijin da gidajen rediyoyi da wuraren sadarwa da suke yada irin wannan to kada wannan ya burge ka kada wannan ya ruɗe ka mal jamilu fi ayatin la babu wa'anda suke jayayya da musu cikin ayoyin Allah illal ladina kafaru alladina yujadiluna fil qur'an sune waɗanda suke jayayya cikin alqur'ani hal huwa kalamun la am huwa kalamul bashar kaji su suna musu shin alqur'ani zancen Allah ne ko kuma zancen dan adam ne hal yufidul yaqina shin alqur'ani yana fa'idantar da ilimin yaqini aw yufidul yaqina ko kuma yana fa'idantar da aula yufidul yaqin ko kuma alqur'ani baya fa'idantar da ilimin yaqini au au ko ka dinga zamana ko kuma yana kaza ko baya kaza ko alqur'ani yana kaza ko baya kaza ila akhiri har zuwa karshen irin wannan hada min al-jidal bi ayatillah wannan yana daga cikin wato jayayya da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yani abin nufi ka annahum la yafiquna fi ayatillah kamar irin waɗannan masu gabatar da tunani masu gabatar da wata falsafa da wani ainihin wato logic a madadin su ta sa alqur'ani ko ayoyin Allah a gaba to ka annahu la yafiqu da fi ayatin lahi kamar dai kai ka ce ba sa amintuwa ne da ayoyin Allah kan jadili da fiya shi sa suke jayayya a cikin ta shin wani alqur'anin nan daga mala'ika jibrilu lafazin da mala'ika jibrilu ne ya farko daga cikin lafazin mahfuz ko kuma a'a Allah madaukakin sarki ne lafazin sa ne ko kuma a'a maganar shi dan adam ne mai karanta alqur'anin harkar alqur'ani ne amma bakakken da shi dan adam ne ire-iren waɗannan jayayyar gaba da alkur'ani shi ne Allah ta'ala ce ba masu imani ba sa yi haka wanda duk kaje yana yin wannan to kamar yana so ya sake tabbatar da shakku a zuciyarsa game da ayoyin Allah aw ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'sur ko kuma kaje ainihin wato mutum yana suka ko kuma yana nuna jayayya game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah din nan ma'asumi ne alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya magana bisa san zuciya ka annaha mahallu shakkin wa akhzin wa raddin kamar dai ya riƙe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mahallin shakka da kokonto da kuma wa akhazin wa raddin da suka da kuma raddi wa umurud din laysa fiha munadaratu al'amuran addini babu wata tattauna a cikin su alqur'ani ya ce kawai kai aiki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun faɗa kawai kai aiki bal hiya umurun sabita ba sai an yi wani tattaunawa ba ba sai an yi wani dialogue ba alqur'ani da sunna gaskiya ne game da al'amuran addini shine madogara tabbatacciya yusallamu laha da ake sallamawa a miƙa wuya da alƙur'ani da sunna wa laysa fiha shakkun babu wani kokonto a ciki hatta tudrahu lil bahthi kama ya quluna ballantana a ce a zauna a shiga ɗakin bincike a tattauna ko a yi bincike kamar yadda suke faɗa alƙur'ani sai dai ka sake mutsawa ka fito da abubuwan al'ajabi da mu'jizozin cikinsa amma ba maganar musu da jayayya a game da shi ba haka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu fa in istima'aka minhum wa in lam taqbal minhum yaqdahu ash-shakka fil qalb yani istima'aka ila al-jidal abinda ba yake nufi in ka zama kana yawan sauraron musu ga waɗanda suke yin musu a addini fi umurin dini cikin al'amuran addini min ha'ula'i daga irin wancan mutanen masu musu wa in lam tusaddiqhum ko da baka gaskata su ba yu'athiru fi qalbika wannan abin da suke tattaunawa ko suke faɗa sai ya maka tasiri a zuciyarka wa tatahawaru fiha fil mustaqbal sai kaga ko da nan gaba ana zuwa ana tattaunawa akan irin wannan ba za ka zafafa ba sai kaga kana dan sassautawa kana ganin ai babu matsala kawai fahimta ce ina ganin ko ku kyale shi da fahimtar sa kowa ma zai iya abu nan kuma dama ai an ce la ikra fi dini a kyala kowa ya fahimta sa a kyala kowa ya addinin sa da baka saurare shi ba kana daga cikin wanda ba za ka aminta ba ba za ka saurara wa mai irin wannan fahimtar ba amma tun da ka zauna da shi ya dan jefa maka wani shakku to sai ga alal akalli ko da baka gaskata shi ba to kuma ba ka ganin dacewar a zafafa game da masu irin wannan fahimtar لأنه إذا كثر الإمساس قل الإحساس wani yawan jin magana mara kyau shine idza li'annahu idza kathura al-imsasu wato idan aka yawaita tattaunawa game da wata magana mara kyau yau ka ji an yi gobe ma an yi jibi an yi kallal ihsas to za ka rage jin kyamarta ko kuma tsikarka tana tashi idan ana zargin sahabbai misali a kusa da kai kana ganin ba komai za ka iya ci gaba da shi ko kasuwanci ko kaza ana zargin sahabi to tun in a karan farko ka ji to in ka ci gaba da zama kuma za ka ga abin yana zama jiki yana zama jiki akalla za a zagi sahabi a gaban ka baka ji komai ba ina fata an gane akalla in ana zagin ana cin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam a kusa da kai ba ka jin wata matsala ba ka jin damuwa ko kuma kana jin damuwa ba kana ci gaba da zaman to a hankali a hankali za ka daina jin damuwa kamar yadda ka san idan mutum ya saba yin ashar to in ana yi a gabanka yau da gobe yau da gobe za ku ka daina kyamata ka daina jin cewa mutum ya yi wani abu wanda ya kamata a kyamace shi saboda me idza kathura al-imsasu qalla al-ihsas haka ka'ida take idan yawan jin magana marar kyau yayi wato yayi aka samu yawan jin magana marar kyau kullum kana jin ta kullum kana jin ta kallal ihsas to abin da kake ji na kyamar wannan maganar zai zamanto yana karanta yana yin kasa kama ya kullu kamar yadda suke faɗa qabala an tazhara hadhihi al-fadaiyat kafin wayannan tashoshi na ainihin wato talabijin da rediyoyi wato kafofin sadarwa shi al-fadaiyat kafin su bayyana wa ma yaduru fiha da abin da ke gudana a cikin su minar jidali na jayayya fi dini da wato addini wal aqida da aqida kana muslimuna fi hadhihi bilad to za ka samu da al'umma musulmi a irin waɗannan garuruwa ala aqidatin salima suna kan aqida mai kyau lafiyayya amma yanzu social media ta yi yawa kowane kwashe kwashe akwai a social media kowace irin aqida marar kyau za ka ganta tana nan ana tsananta social media dukkanin ainihin wato a jayayya da musu a addini da mutane ban san shi mutane suna tafiya kan tsari mutane suna tafiya kan malaman da suka yarda da su suna ba su fatawa amma yanzu da waɗannan abubuwan suka yi yawa wannan ya tabbatar wannan ya soke wannan ya yi raddi wannan ma ya mayar da martani in ka shiga social media sai ga duk irin waɗannan ne sai ka kasa gane me za ka fahimta a addini in kana kuma sai ga wani baya zuwa makaranta a nan dai wannan jayayyar wane ya ce kaza wane da yarda ba wane ya ce kaza da kaza ɗinsa to sai ga wani a nan kuma shi yake tsayawa yake ganin a nan zai koyi addini ba za ka iya koyon addini ta nan ba sai dai ka koyi rudani kai ma a jefa ka cikin rudani kuma ka koyi musu shi ne malam kace wa laysa indahum shukukun wala awham a da can mutane suna kan aqida lafiyayya ba su da wani shakku ba su da wani rudu wala ahada yatajarra'u ayi wato a wala ahada yatajarra'u minhum babu wanda za ga shi yana tsauri wato yana nuna tsaurin ido a cikin su an yi takallama fi mas'alatin ballantana ce zai sa baki magana akan wata mas'ala ko masailin ne da an zai ci a shi ba malami bane da haka ake amma yanzu kawo social media na ga kowa ya zama mali kowa ya zama mace mai bada fatawa kowa ya zama mai halattawa mai haramta mutum ba hujja ba ko ya fito social media ya tabbatar ko ya koro ko ya halatta ko ya haramta ko ya kafurtar gashi nan ne wanda a da wancan lokacin a baya kafin ya ɗora wannan social media ɗin za a ga mutane ba haka bane an bayyana jago bal yarji'una fiha ila ulama'ihim za a ga mutane suna koma zuwa ga malamansu da mutum yan mas'ala ta shige masa duhu sai ya je tambayi malamansa akan rubuta Allah wa Allah gabata malam me hukuncin kaza in ka duba za a ga ko a masallace da wuraren karatuttuka da wuraren tafsirai za a ga tambayoyi amma yanzu duk ana da amsoshin su ga su nan da da kishiyoyi da kaza kaza a cikin social media amma da za ka ko tafsiri aka gama da azumin Ramadan za ka tambayoyi wasu ma sai dai a ajiye su gobe a dora saboda mutane sun yarda cewa akwai malaman da suka yarda da su suna tambayoyi a abin da ya shafi addini to za su mayar da wannan tambayoyin zuwa ga malaman da suke koyon addini a wajen su don su ba su amsa amma al'am shek fawzani fawzani ce amma haka yanzu fasarar umurin din al'amuran addini wasu sun zama mahallan jidal kamar gurin jayayya an mai da addini kamar dama an dama can addini musu ne ana so a nuna kamar dama can addini ja'in jani wal akhadh wal rad kamar dama addini wurin dauka ne da raddi wurin suka ne da raddi haka mutane suka dauka an fahimci addini kamar dama can addini dama ya gini ne akan al akhadh wal rad wa hurriyatir ra'ayi da kuma yancin ra'ayi kama ya da kama yadda suke faɗa bi sababi hadhihi fadaiyat al khabitha saboda irin waɗannan kafofi na zamani waɗanda suke gurɓatattu al'amuru khadirun jiddan shak fawzan fawzan ce al'amarin yana da haɗari sosai ya qulu qa'iluhum hadhihi mas'alatu fiha khilafun zaka ji mai irin wannan maganganu a social media in ana tattauna sai ce wannan mas'ala akwai sabani a cikin ta wal ulama'u yaktumuna anna hadha wato yaktumuna hadha anna sai ka je na amma malamai suna ta wani rurrufe mana suna ta ɓoɓɓoye mana fa hadha yaqdahu fi nufusin nas wannan sun da ya jefa ya yi suka a cikin zukatan mutane al'ulama ya alamuna al-khilafa lalle malamai sun san sabani walakin la yubayyinuna hulin nas sai dai ba su wa mutane bayanin sabani inna ma yubayyinuna fi ma bainahum sabanin suna bayyana shi ne su a tsakankanin su su malamai wannan matsalar malamai sun sabani me ka fahimta wannan me ya fahimta a tsakankanin su suke amma inda za ka lokaci alaka fata malam me hukuncin kaza zai baka fatawa ne da kauli guda daya shi sa sai ga da ba ka samun wani rudani in ka tambaya kawai ya halatta kaza sai a ce bai halatta ba shikenan amma sai a ce wannan matsalar da ka tambaya akwai sabanin malamai akwai kauli wajen guda arba'in malam wani ya kawo a cikin littafinsa malam wani ya ce kaza malam sai ka kai an sake jefa ka cikin rudu an ce akwai maganganu wajen guda arba'in to ce za ka ɗauka kuma ya baka a haka amma da malam ne ya hukuncin kaza za ce kaza ne kenan ka je ka ci gaba da bauta Allah malam ya halatta kaza ce bai halatta kenan malam me me halacci ne kaza ce babu komai a iya ya halatta malamai sun ce ya halatta an gane ko sai da mas'ala mai sabani malamai ne su kuma suka hada junan su sai su tattauna akan ta wannan abin da ya shafe su ne imam malik ya ce kaza imam shafi'i shi kuma yana ganin kaza imam abu hanifa shi kuma kaza ya fahimta imam ahmad bin hanbal wannan malamai shi kuma sai su tattauna me ya hujjar imam abu hanifa akan wannan matsala me yasa imam malik ya ce abu kaza me ya madogararsa me yasa imam shafi'i shi kuma ya kafe akan abu kaza me ce ce hujjarsa imam ahmad shi kuma da ya ce kaza ina dalilan da yasa ya ce kaza to wannan sai abin wa malamai sai kuma sai su tattauna amma kai kai yana watsa ma matsala ce akwai sabani to a yanzu duk yana daga cikin abubuwan da ke ruɗa mutane a addini a social media da social media da kafofin watsa labarai wanda da za a ga babu wannan shi sa kasashen da ake da tsari za a ga akwai masu ba da fatawa har wakil am ake da shi ba kowa ke ba da fatawa ba akwai wanda kawai ake sai ilmantar da mutane akwai wanda su kuma sun kware sun goge wajen ba da fatawa sun nuna a ilimi kuma suna sane da waƙi abin da ke faruwa da yanayin shi kansa mai tambaya a social media an ba da amsa ka san yanayin kan mutane wajen da za ka dinga ba su fatawa a social media sai an kalli halin mai fatawar shi kansa wanda zai yi fatawar a wani yanayi yake a wani wuri yake akwai fatawar da ta dace a karo ba za ka ba da irin ta mutum musulmin da yake zaune a ilimin cikin arna shi kadai ne musulmi ko musulmin ba su da yawa ila sai ga fatawar ta bambanta nan ko wajen kusan kashi 99 duk musulmi ne misali to kaga yanayin fatawar za ta bambanta da fatawar da aka yi a nan da kuma fatawar da aka yi a wani wurin daban akan kalli halin shi kansa mai fatawa din mai yin tambayar duka da ana lura da irin wannan to shi yasa ga kasashen da ake da tsari za ga ko masu malamai masu bada fatawa in ka rubuta fatawa sai za a je kawai a ansa ba za ka ji kuma an sake zuwa an ruɗa ka ba a ce ai kaza ai kaza ko kuma wannan ya bada fatawar ya baka yau gobe kuma ka zo wani in ka tambaye shi ya rushe ta to duk za ga wannan abin ne wanda su malamai a tsakankanin su suna yi amma shi ne tambayar aka tambaye shi za su bayyana masa amsar tambayarsa ne ba tare da sun jefa cikin wato wannan saɓani din ba wa ya zama suna fi ma bai da sai su gaba da bincike a tsakankanin su wannan dan su tarjihi ko su rinjayar da wani kaunin cikin akawal da ake sabani ne annan mu'ahalin da zalika domin su sun cancanta haka amma wannan shi dan kasuwa ne bai da alaka da wani ilimi mai zurfi tambayar da yake kawai amsa yake so ya je ya bauta Allah wannan mata aure ce ita ba wani tarin karatu ne da ita ba tana da tambaya wani abu ya shige mata duhu amsa take so kawai ta ga ya halatta in ya halatta ta ci gaba da in bai halatta ba ta daina shi ke kawai ko kuma ma waɗanda Allah ta'ala ya sa ku kuma a malamai ne ku su ku je ku tattaunawa akan sabanin da aka samu a kaza kaza sai ku ci gaba da bincikawa kuna tattaunawa domin ku kun cancanta ku kuna da ahaliya kuna da cancanta da ilimin da za ku tattauna akan haka amma innahum yadhkuruna min nasi wa 'ala al-manabir wa fil iza'a amma yanzu sai ga irin wannan malamai na wannan zamanin abin da yake na saɓani sai ka ji suna ambatansa ga mutane sai ka ji akan mumbari akan mumbari ma da ake hudubar juma'a da wuce-wuce minti goma sha biyar ashirin talatin an ba ka je wa mutane wani rikici baka warware shi ba kuma lokacin gama huduba ya yi ka sako kawai ka da sallah ka bar masallaci da hudu wani ya ce to malam ya ce kaza ya abin yake wannan shi ma ya ta'a ai bai huduba baya haka sako za ka bayar abin kula wanda ba zai hargitsa tunanin mutane ba sai ka isar musu shi kenan zai ga wani daga nan ya tashi abin da ka faɗa yana ta aiki da shi har ya koma zuwa ga Allah to amma sai da irin wayannan abubuwan suna bayyana akan mumbarori wakil iza'a da kuma wato kafofin ainihin wato watsa labarai kamar irin su TV television kamar irin su gidajen rediyo da sauransu ya kuma al-mas'alatu fiha khilafun sai ka ji ana ai wannan mas'ala akwai sabanin malamai a cikin ta wa fiha aqwalu akwai zantuttuka da dama akan ta hada fihi tashkikun fi din fala yajuzu wannan gaskiya jefa wa mutane cikin ruɗu ne da kokonto a addini kuma haka baya halatta su mutane kawai su suke sun zo sun zauna gaban ka ga ya musu magana wanda take ingantacciya su je su ci gaba da aiki da أما قوله وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس وأنما قالت إمام البربهاري لأنه يفتح المجال للناس yake cewa zindiƙanci wato bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci ana kiran wannan zindiƙanci ɓata ana kiransa zindiƙanci to yake cewa zindiƙanci bai faru ba wala bid'atun haka bid'a bata kasance ba wala hawan ko son zuciya wala dalalatun ko bata illa min al-kalam sai ta dalilin ilmul kalam ilmun falsafa wal jidal da ilmun jidali musu wal mira da jayayya wal qiyas da kuma qiyasi wanda yake gurbatacce la'annahu yaftahu al-majal lin-nas lil-jadal domin yana buɗe wa mutane fagen jayayya fi umuri din a cikin al'amuran addini ilmin kalam yana da wannan ilmin kalam shi yake buɗe wa mutane fage na fara tattaunawa da jayayya a cikin al'amuran addini to sai bala ya ce da ya ce wal qiyas kamar yadda muka sha tattauna qiyasi kala biyu ne akwai qiyasus sahih akwai qiyasul fasid to imam barbahari a nan yana kushe qiyasi fasidi ne ba qiyasi ba qiyasi wanda ke sahihi ba yani al qiyasul fasid yana nufin bataccen qiyasi amma al qiyasus sahih amma qiyasi lafiyayye fa hada min usul al adilla wannan yana daga cikin asali da ake kafa hujja da shi kamar yadda ka san ana kafa hujja da alqur'ani ana kafa hujja da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sune primary source of shari'a to akwai kuma secondary source of shari'a shine al-ijma wal qiyas an gane ko kaga wancan shine tushe na farko ka kafa hujja a addini da alqur'ani da sunna wannan su ake kira primary source of shari'a secondary source of shari'a su kuma za a ga su ne waɗannan guda biyu akwai al-ijma consensus of ulama akwai kuma analogical deduction wannan shine kiyas to wannan kuma ana kafa hujja da su a addini idan ba a samu ayar alkur'ani ba ba a samu dalili a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to in an samu ijma'in malamai ana aiki da shi ana aiki kuma da kiyasi wannan kaga kiyasin da yake lafiyayye to wannan shi kiyasi ne wanda ana amfani da shi ainihin wato a mangar addini wal qiyasu thalathatu anwa da haka shi qiyasi qiyasi thalathatu anwa in nau'i uku ne an-naw'u al-awwal qiyasul aula wato ana kiransa qiyasul aula qiyasin abin da shi yafi ya irin wannan qiyasi yake bi an yi qala shine a ce kullu kamalin la yastalzimu naqasan Allahu ta'ala auladihi wannan kaga qiyasi ma'ana kullu kamalin dukkan wata kamala la yastalzimu na ƙasan da ba yadda za a yi na ƙasu ya shigo ta Allahu aulabi Allah shi ya fi cancantar wannan kamala duk wata kamala wadda tawaya ba ta zagayo ta ba ta shigarta to wannan kamalar Allah ne ya fi kowa cancantar ta na fata an gane kaga wannan kama kala ta'ala kaga kiyasi ne kaga sai ka ce kullu kamali dukkan wata cika duk wata kamala la yastalzimu na ƙasan da ba wato ba ta lazimtar tawaya to ƙiyasinta fallahu wato kai kullu kamalin la yastalzimu na ƙasan fallahu aula bi kaga ƙiyasi ƙiyasul aula ake kira wannan kuma wannan madogararsa shine gwadon Allah ta'ala wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard Allah yana da misali mafi ɗaukaka fis samawati a cikin sammai wal ardi da ƙasa suratul rum aya ta 27 الثاني سي قياسي نبيو قياس التمثيل أنا كده صدا القياس قياس التمثيل قياس التمثيل بأن يقال شيء أتي صفات الخالق مثل صفات المخلوق كما تقوله الممثلة وهذا باطل wato kamar misali a ce sufofin ubangijin halitta daidai suke ko misalin su ɗaya da sufofin ababen halitta kama ta kulu wal mumathila kamar yanda masu kamanta Allah da abun halitta wal iyazu billah suke fada wa hada batil wannan kiyasin gurbataccen kiyasi ne kace sufofin Allah daidai suke da sufofin ababen halitta Allah yana ji abun halitta yana ji kuma kace jin Allah irin na abun halitta ne wannan kiyasi ne fasidi ka ka auna jin Allah da jin ababen halitta kai kiyasi to amma wannan kiyasin ana kiransa batil saboda ka kamanta Allah wanda yake mai cikakkiyar kamala ka kamanta shi da abin halitta mai cikakkiyar tawaya a thalis na uku qiyasul illa akwai kuma qiyasin illa wannan qiyasin illa din shine misali na sha ba da wannan misalin a nan misali zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nau'o'in kayan maye da ake da su a yanzu babu su a da yanzu da a wancan zamani na farko babu ruwi misali a wancan zamanin na farko babu wannan ƙwayoyin da ake sha roce da wacece da ire-iren wannan a wancan zamanin ba a shan ainihin shorisho a matsayin abin bugarwa a wancan zamanin ba a shan maganin mura irin su kurdin irin su totalin irin su benamin lillin dinnan duk ba a shan su a matsayin ababen da suke bugarwa a wancan lokaci to amma da aka duba a can wancan lokaci ana shan giya da ire-irenta an haramta shan giya to amma yanzu ba ka da wani dalili karara da ya ambaci sunan shonishe ya haramta shi ya haramta shansa ba ka da wani dalili karara da za ka ce an ambaci ko a aya alkur'ani ko a hadithi an faɗi benalin ko totalin ko kogin ko ainihin wato ire-irensu to amma wace illa ce ta sa aka haramta shan giya bugarwa to shi sa annabi ya ba da ka'ida cewa duk abin da ke bugarwa giya ne kaga kiyasi kenan yanzu an ba mu ma'auni daga nan har duniya ta nade duk wani abu da shedan zai raya wa mutane su sha kuma kwakwalwa ta gushe to wannan abin shi ma biya ne wannan an yi kiyasin ne yana kiransa kiyasul illa illar da ta sa aka haramta shan giya ita ce illar da za ta sa duk wani nau'in kayan maye a haramta shi saboda illar da ta sa aka hana shan giya saboda tana bugarwa to duk abin da ke bugarwa shi ma biya ne yanzu kaga kenan da benelin da kodin da ire-irensu da roce da allura duk da ake wa mutane don su bugu hukuncin su ɗaya da giya saboda illa su ɗaya da giya giya tana bugarwa su wa suna bugarwa wannan shi ake kira da qiyasul illa wa hadha min adillati usulil fiqh wannan yana daga cikin dalilin usulul fiqh usul na fiqh yusta'malu fil masail fiqhiyya ana amfani da wannan qiyasin a cikin mas'aloli na fiqh wa hadha yaqulu bihi jumhur ahli al-ilm to irin wannan qiyasin mafi yawan malamai ma'abuta ilimi ne sun yarda da shi gaba ta ɗari da hamsin da biyar alal mu'allif rahimahullah imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yace fallaha allah fi nafsik ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah game da sha'anin kanka game da lamarinka ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah game da sha'aninka wa alaika bil afar wajibi ne ka yi riko da sunnar manzan Allah da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabil athar da kuma malaman hadisi wa taqalidi da masu bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu koyi da shi fa inna dina domin addini inna ma huwa bit taqalid addini ba wani abu bane kwace koyi yani abin da yake nufi koyi lin nabi sallallahu alaihi wasallam koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da koyi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya kara musu yarda ga baki da wa man qabalana lam yad'una bi labsin fa qallidhum wastarih wa la tujawiz al-athara wa ahli al-athar wa man qabalana da waɗanda suka gabace mu lam yad'una ba su taɓa kirawo mu ba ila filafasin cikin rikici duk magabatanmu da suka koyar da mu addini ba zuwa suka yi suka kawo mana rikici a addini ba kalfakallibuhum kai koyi da su wastarih ka huta wala tujawu bil athara amma kada ka ƙetare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlal athari kar ka bar ma'abota sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qawlu الشيخ فوزان الفوزان يقول فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقاليد وأما كانت إمام البربهاري cewa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah game da sha'anin da ya shafe ka ka kuma lazumci sunnar annabi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ma'abota rufe da sunnarsa ka kuma yi koyi da shi al-muradu bit taqalid abinda ake nufi da taqalidi a cikin wannan karatu al-ittiba ana nufin biyayya wa laysa huwa taqalidun nabi inda al-mutaakhirin ba wai taqalidanci wato a wajen malamai na karshe karshe ba bal al-murad bihi al-ittiba abinda su na farko kaji sun ce taqalidanci malaman farko suna nufin biyayya wa lokaci da da koyi bi ahli ilmi da ma'abuta ilmi wa ahli sala da kuma mutanen kirki فقوله تعالى كما فدن الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان da waɗanda suka bi su da kyautata wa ƙaunihi da faɗinsa wattaba'tu millata aba'i na bi addini da aƙida da fahimtar iyayena ibrahim annabi ibrahim wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub fa hadha ittiba'un wannan shi ake nufi da biyayya والتقليد الذي هو بمعنى الاتباع على الحق محمود shi kuma kalmar ta kalidanci wadda ta zo da ma'anar biyayya a kan gaskiya wannan abin yabo ce ta kalidanci a irin wannan yanayin abin yabo ne amma ta kalidun a'ama amma ta kalidanci wanda yake al'a'ama wato ta kalidun a'ama wato ta kalidanci na ido rufe wato makaman ta kalidanci allabi biduni dalilin wanda kawai mutum ya dinga koyi da wani ba tare da wuce hujja ba fa hada huwa mardudu to wannan shine irin takalidanci da aka hana fa taqalidu ala qismaini kaga kenan ashe yin koyi iri biyu ne yin koyi takalidanci ya kasu kashi biyu taqalidun bi ma'ana ittiba akwai takalidanci makalkalewa da ma'anar bi yin biyayya ga wani alal haq amma akan gaskiya kake bin sa wa hada mahmudun irin wannan ta kalidancin ka makalkale wa wani ka dinga bin wani kana koyi da shi akan gaskiya wannan koyi ne wannan makalkalewa ce a bar yau ta kalidun min gairi dalilin akwai kuma wanda kai ma baka san me yasa kake bin sa me yasa ka makalkale wa wani me yasa kake bin wani kai ma baka sani ba wace hujjawa ne ya dogara da ita kai ma kake koyi da shi baka sani ba wannan shi ake kira da taƙalidanci abin zargi taƙalidin min ghairi dalilin wa min ghairi ma'arifa wa min ghairi ma'arifatin ma alayhi al-muqallab min haqqin aw babil da rashin sanin wanda kake bi din akan gaskiya yake ko akan gariya to kai mafi ne wani wani sa kake mun wani kai ba ka sani ba da wace hujja yanzu Allah ya tambaye ka a ranar tashin alƙiyama hujjar ka da dalilin bin wani akwai aya ko hadisi da zaka kake bin sabon to wannan shine koyi abin zargi kuma babu wani mahaluki da ake masa irin wannan bin in ana bin sa in ko za ka bi shi to ido buɗe za ka bi shi in yana kan gaskiya ka bi shi in ya kauce gaskiya ka ka bi shi amma babu wani inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'asuri ba wanda na ka bi shi ba tare da kana duban akan gaskiya yake ka bi shi akan akasin da yake kauce masa ba fata gani to shi ne ke cewa wannan shi ne takalidanci da ba a so wa hada wannan mazmur kuma wannan shi ne takalidanci abin zargi wa alayka bil athar mala yace kuma na hore ka ka rike hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ai ilzami sunnata wal ahadith ka nazarci sunna ka nazarci hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قوله فإن الدين إنما هو بالتقريب يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وهذا هو الاتباع abin da malam yake nufi da cewa addinin nan ba wani abu bane ba ce koyi face biyayya yana nufin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hada huwa al-ittiba wannan shi ake nufi da al-ittiba wa man qablana lam yad'una ila lafsin ai min man qablana min al-qurun al-mufaddala waɗanda suka gabace mu daga cikin karnuka mafiya falala karnin sahabbai karnin tabi'ai karnin tabi'ut tabi'in wal a'imma da manyan malaman musulunci lam yad'una da dai ba su taɓa kiran al'umma ba ila lafsin zuwa da rikici fidini na a cikin addinin namu kowane zaba zuwa ya karantar da mutane addini ba rikici ba bal bayyana da hada din sun yi mana bayanin wannan addinin wa asalu sun mayar mana da shi asalinsa wa harraruhu sun tankaɗe shi sun tankaɗe shi sun tsak wato sun wato a tahrir kenan sun tantance addinin sun tsane shi daga yanda ba shi ba abinda magabata suka yi mana kenan amma alaina ba abin da ya rage mana sun gama mana komai wayannan magabatan sun gama mana komai a addini sun gama rubuce rubuce sun gama komai abin da ya rage mana kawai illa an nattabi'a sai mu bi su fi dalika akan wannan gaskiyar akan abin da suka bayyana mana na addini wa nasira ala manhajihim mu ci gaba da tafiya akan tafarkin su li'annahum lam yuqassiru fi bayan hada din domin ko kaɗan ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin bayanin wannan addinin wata asirihi da sake kafa wannan addini wa nafiyar bida'i ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen kore dukkan wata bida'a cikin bidi'o'i wa shawa'ib da gurɓata Allah ce ulhiqar bihi wanda aka riskar da addini sun yi ta kokarin fayyacewa su ware maka tsantsar addini abinda kuma aka shigo da shi cikin addinin su ware maka cewa waɗannan abubuwan duk da kake kallon su bid'a ne duk da kake shi akan su komai nagartarsa yana kan bid'a ga tsantsar addinin ga tsantsar koyarwar yadda take wannan shine abin da magabata suka yi mana Allah ya saka musu da alkhairi wa jaddaduhu kuma lokaci bayan lokaci suka dinga jaddada shi hatta mu a nan kasar shine abin da Shehu Usman dan Fodio da dan uwansa Abdullahi bin Fodio Abdullahi na Gondo da kuma ainihin wato ɗansa Muhammad Bello da sauran almajiransa wannan shine abin da suka zo suka yi addinin yana nan amma an gurɓata shi an shigo da bidiyoyi an shigo da abin da ba addini ba amma da shi addini addini ya zama bako dan fodiyo ya zo ya sake karkaɗe da tafan musulunci ya dawo da al'umma kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma fito da kan sakare ya yaƙi bidiyoyi ya kuma yi rubuce rubuce cewa abu kaza ko da an dade ana yi bid'a ne ya saba da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rubuce rubuce fitaccen littafinsa ihya'u sunna wa ikmalul bid'a sunan littafi ne raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda jahilci da son zuciya ya kashe ta wa ikmalul bid'a yace kuma lokacin da za a sanya bid'a a cikin kube yayi lokacin da za a buce hasken bid'a yayi shine wannan littafin ihya'u sunna wa ikmalul bid'a Allah ya saka masa da alkhairi wa waddahu kuma suka yi mana wato suka bayyana mana addinin nan wato karwa suka fito mana da shi dalla dalla da haka duk mai son sa na gaskiyar yana nan malamai sun yi masa aiki in kana so sai ka rike shi dan ka haɗu da Allah lafiya rahimahumullah Allah madaukakin sarki ya yi musu rahama qawluhu faqallidhum wastarih fadin sa da yace ka makalkale musu ka huta la tukallif nafsaka karka wani takura wa kanka fa qad kufita an gama maka komai alqur'ani da tafsiransa ga sunan kan sunayen ba sai ka rade kana karanta sunayen tafsiran ba wai ka karanta su ba saboda yanda malamai suka gama maka wannan aiki hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da sharhikan da aka yi musu masallacin nan kila da wuya iya daukan adadin wa'annan littafan da ka karanta sunayen su ma kada ya ishe ka aiki duk an gama malaman fikin su kuma cikin fikin ayoyi da fikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suka ta rubuce rubuce suka fitar ma da hukuncin alwala hukuncin tsarki hukuncin sallah hukuncin sujada kabli hukuncin azumi zakka aikin haji auratayya kasuwanci duk suka yi wannan rubuce rubucen ka karanta duk yana na an gama ba ba a buƙatar ka tsaya kana abin nan kawai faqad kufita an riga an gama maka wannan aikin fa innaka ala haqqin in ka makalkale wa'annan littafai da muke koyan addini a cikin su to kana kan gaskiya idan qallatahum in har kai kore musu qawluhu wa la tujawiz al athar wa ahli al athar imam al-barbahari yace la tujawiz al haditha kar ka tsallata hadisi in mun shiriya kake so to kar ka bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli al hadith kar kai watsi kar ka bar ma'abota hadisi kar ka bar malaman hadisi wa innahum ala al haqq domin akan gaskiya suke wa hum firqatun najiya kuma in kana neman kungiyar da za ta tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama su ne malaman hadisi da kuma masu riko da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah ya ga mana a baya lamma su ila imam Ahmad lokacin da aka tambayi imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah man al-firqatu najiya ai an ce al'ummar manzon Allah za ta kasu gida 73 kashi 72 duk yan wuta ne kashi ɗaya ne za su shiga aljanna wanda wannan kwaya dai ita ake kira da al-firqatu najiya an tambayi imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jamaa aka ce masa wacce ce alfirqatul najiya kungiyar da ita kadai ce za ta kai labari ranar tashin kiyama kana sai ce in lam yakunu ashabul hadith fala adri marhum in har ba su zama malaman hadisi ne to ni ban san su waye ba imam ahmad ya ce in har ba malaman hadisi bane wa'annan firqatul najiya to ban san ko su waye ba Allah ma'aikatan sarki ya samu dace Allah ya bar mu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya mu akanta Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar mu akanta abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah